بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin mukhtasar zalil ma'ad littafi ne na babban malami wato ibn al-qayyim rahmatullahi alayh wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya takaita wannan littafi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 91 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna nan dai cikin fasalin da ke bayanin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya kokin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a rayuwarsa inda muka karanta fasalin da yake magana kan yaƙoƙi guda biyu yaƙin badar da kuma yaƙin uhud mun fara da yaƙin badar inda malam yake gaya mana cewa yaƙin badar an yi shi ne cikin watan ramadan inda labari na ayarin ƙurayshawa waɗanda suke kan hanyar dawowa ko komowa daga sha zuwa madina ya iso kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam na haka nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira domin fita zuwa ga tare wannan ayar da haka ba a yi wani gangan ko ba iya waɗanda suka samu su aka tattara aka fita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita fita irin ta gaggawa domin kamar yadda muka karanta a baya an sha yin kokarin hakan ka kasance ana samun sabani da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum ɗari uku da goma sha wani abu a cikin su akwai masu dawakai guda biyu sannan kuma ala saba'i da ba'ir wato suna kan akwai kuma wanda suke kan raƙuma mutum saba'in duk da cewa ana yin mutum biyu ɗaya ko kuma wannan ya hau ya sauka ya ba wannan duk mutum biyu da haka labarin neman taimako sai ya kai ga ƙuraishawa mutanen maka cewa wannan 'yan kasuwa nasu wanda dukiyarsu mai tarin yawa suke tattare da wannan ayari to ga halin da suke ciki da aka suma ƙuraishawa ba su kasa a gwiwa ba suka fito kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa sun fito fitowa irin ta takama da isa da nuna wa mutane cewa su ɗin ba dama ne baɗar da wari a annas bisa kuma ɗabi'a nan ta su ta asaddu an sabilillah hana mutane wato tabar shiga tafarkin Allah ko zuwa ɗakin Ka'aba Allah madaukakin sarki ya haɗa tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa ba tare da an yi alƙawari na haɗuwa din ba walau tawa'atu lakhtalaftum fil mi'ad Allah ta'ala ya ce da ma kun alkawar haduwar to da za su saba ne a wajen haduwar da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wato labarin fitowar su shi ma sai ya zo gare shi cewa Qurayshawa sun fito dan su tarbi ko su ainihin wato tarewa wancan ayari za su fada su hada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudurci niyyar yi game da wannan ayari da haka yayi magana amma muhajirun mutanen maka sun yi maganganu masu kyau ya sake neman shawara ya kuke gani nan ma dai muhajirun suka ba da amsa ya kuma tambaya har sau uku har sai da al'ansar mutanen madina suka fahimci annabi fa su yake nufi su yake so ya ji nasu ra'ayin me suke gani nan da ke wato sa'ad ibn mu'az yayi mazama zai ba da amsa yayi magana maganar nan ta sau da suke mashhuriya iyana turidu ya rasulullah wallazi nafsi bi yadi law amartana an nukhidha al-bahra la akhadnaha suka ce ya mai sa'ad bin mu'az ce ya mai Allah na fahimci mu kake nufi mu kake so mai magana na rantse da wanda rai da yake hannunsa inda za ka umarce mu mu kutsace ku akan ababen hawan mu dan mu isa zuwa inda kake so mu isa dan taimakon wannan addini wallahi za mu ceta wannan ceko ba za mu damu da za mu nitse ko ba za mu nitse ba sannan da za ka umarce mu tafiya mai nisan gaske wadda ta kai barkin jimat wanda wuri ne mai nisan gaske a wannan lokacin ya ce wallahi da za mu fita da mun aikata haka mikidad bin aswad shi ma ya faɗo ta magana wa cikin mashahuriya na nuna goyon bayan su ɗari bisa ɗari ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudurci niyyar yi da aka wannan abu ya faranta ran annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin waɗannan amsoshi da jawabai da yaji daga bakunan sahabbansa sallallahu wato wato Allah ya kara musu yarda da aka yace siru wa abshuru fa inna Allah wa'adani ihda ta'ifatayn yace da aka ku yi albushir kuma mu fita Allah da ba yayi mun alkawarin daya daga cikin jama'a guda biyu sannan za mu haɗu da su kuma lallai la qadara aitu masari alqawm na ga inda za a kashe wani kun ga daidai nan gurin nan ne inda Abu Jahal za a kashe shi wala nan za a kashe shi wala nan za a kashe shi da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da wannan tawaga taka zuwa Badar da haka lokacin da zala'al mushrikuna mushrikai suka yi tsinkaye suka hango wa tara al jama'ani jama'un guda biyu suka ga juna sahabbai ko musulmi suka gano quraishawa quraishawa suka ga musulmi kaba wa rafa'a yadai a daidai wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya mika hannunsa sama yana neman nasara da taimakon Ubangiji ta'ala sannan su ma musulmi suka yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen neman nasara da ɗauki daga Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ya wa'ayi zuwa gare shi anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murjifin Allah ta'ala ce nayi muku alƙawari zan kawo muku ɗauke na mala'iku dubu waɗanda na bibiyar junansu wayanda suke bibiyar junansu to anan ne ma muka yi tattauna satin da ya wuce shin waɗannan ayoyi suna magana ne game da yakin badar ko kuma suna magana ne game da yakin uhud musamman ainihin wato ayoyin da suka zo cikin suratu ali imran sun yi maganar salatati alatu min al mala'ikati munzalin da kuma kamsata alafin minal mala'ikatu musawwimi to shine malamai suka yi maganganu guda biyu game da waɗannan ayoyi na badar ne ko na uhud malaman farko suka ce wa'annan ayoyi an saukar da su ne suna magana ne yau uhud da aka huwa mu'allaqun ala shartin fa fata wa fatal imdad Allah ya yi alƙawarin zai kawo musu ɗauki da tanyo da gudunmawar mala'iku amma bisa sharadi to kuma sun saba sharaɗin sharaɗin bai cika ba da aka wannan gudunmawa ba kawo ta ba malamai na biyu suka ce a wannan ana magana ne yakin badar to wannan duk mun tattauna satin da ya wuce bari mu dora qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala ahlul qawl al-awwal masu waccan magana ta farko wayanda suka ce ranar uhud ne to wannan masu wannan kaulin suka ce al-qissatu ita kissar in ka kalle ta fi siyaki ubudi kissar ta zo ne wajen ba da labarin yakin ubud wa dukulu badarin wa dukuli badarin ratsowar ko shigowar yakin badar cikin waɗannan ayoyi i'tiradun ratse ne ma'ana dan ratsuwar dan kawo maganar badar amma ba akan badar din ake so a yi magana ba da aka sai zama to ayoyin da ka ji an dan yi kamar za a yi maganar badar wannan i'tirar kamar dan ratse ne aka yo game da cinawa game da badar sannan kuma aka shiga da bayani mai fadi akan yakin uhud فذكرهم نعمته ببدر كما الله تعالى يا غيا وصحابان يا أبتا مس نعمة دي مس أبدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون الله تعالى يا أبتا وصحابي إلى النعمة دي مس أبدر shine dalilin ratsowar maganar badar amma maganar da ake yi ba badar bane maganar yaƙin uhud ake sun ma'ada sannan sai Allah bayan ya ɗan yi ratsi ya ratso da maganar ni'imar da yi wa sahabbai a badar sun ma'ada sannan sai ya koma da jawabi ila kissati uhudin zuwa kissar abin da ya faru a yakin uhud wa akhbara an qawli rasulillahi an qawli rasulihi lahu amma ya bada labari game da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salatati ala alan yakfiyakum rabbukum shin ubangijin ku bai isar muku bane suratu ali imran aya ta 124 al aya thumma wa'adahum sannan ya alƙawarta musu annahum cewa in sabaru wa taqaw bala in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ko fa in bala in wato in tasbiru wa tattaqu in kuka yi haƙuri wattaqaw kuma kuka kiyaye dokokin Allah an yumiddahum bi salatati abi khamsati alafi fayumdidukum rabbukum bi khamsati alafi min al malaikati musawwimin sharadin so ake ku yi haƙuri ku yi jumuri sannan ku kiyaye dokokin Allah kan ku saba wa Allah in kun yi haka Allah ya yi alƙawarin an yumiddahum zai musu madadi ma'ana zai kawo musu ɗauki da agaji fi khamsati alafin min mala'ika da mala'iku dubu biyar musawwimi na waɗanda suke masu alama fa hadha min qawli rasul fa hadha min qawli rasuli wannan magana magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal imdadu alladhi bi badrin min qawlihi ta'ala wancan kuma ainihin wato ɗauki da aka yi maganar za a kawo sahabbai a yakin badar wannan min ƙaunihi daga faɗinsa wa haza bi khamsati wato min ƙauni wa haza bi khamsati alafi wannan na uhud khamsati alafi mala'iku dubu biyar ne wancan kuma alfi alafi wanda aka yi magana a cikin suratul anfal an gane ko wa imdadu badarin bi alfi ɗauki da aka ce za a kawo sahabbai a yakin badar da mala'iku dubu aka ce da aka maganar kamsata alafin ne magana ce akan yakin uhud wa hada mu'allaqun amma wannan kawo musu dauki na mala'iku dubu biyar an alakanta shi ala shartin akan wani sharadi shine bala'in tasbiru wa tattaku in kun yi haƙuri bisa ga abin da zai faru sannan kuka kiyaye dokokin Allah ba ku saba wa Allah ba ku saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yumjidukum rabbukum bi khamsati alafi min al malaikati musawwimin to anan ne Allah ya alƙawarin zai kawo musu reinforcement zai kawo musu dauki da agajin malaiku dubu biyar wal qissa kaga kenan qissa fi surati ali imran da ta zo cikin surati ali imran hiya qissatu uhudin kissar yakin Uhud ce ta zo a Ali Imran mustawfatun cikakkiya mudawwalatun doguwa mai tsayi wannan bayanin da kaji cikin suratu Ali Imran na ayoyi cikakku masu tsayi suna magana ne akan yakin Uhud wa badarun badar da kaji an an ambata zukirat an ambaci badar ne fiha a cikin Ali Imran i'tiradan sabida ratsi a ɗan ratso da bayanin cilawa sahabbai ni'imar da Allah ta'ala ya musu a badar wa fil anfal amma in koma cikin suratul anfal to ita kuma ayoyin suratul anfal qissatu badar anan zaka samu kissar yakin badar mustawfatun cikakkiyar kissa mudawwalatun mai tsayi fasiyaqu fi ali imran in ka kalli zubin zance da kissar cikin suratul ali imran ghairu siyaqi fil anfal ya sha bamban da zubin zancen da aka yi a cikin yakin anfal yuwaffihu hadha buna anna qawluhu ya wa yatukum min fawrihim hadha abinda zai bayyana maka wannan anan anna qawluhu fadin Allah wa yatukum min fawrihim hadha yumjidukum rabbukum wa yatukum za su afko muku min faurihim haza a wannan lokaci da gaggawa qala mujahid mujahid bin jabar yace yawmu uhudin wannan wayatukum su kafiran za su afko muku min faurihim cikin sauri da gaggawa haza a daidai wannan lokaci yakin uhud kenan wa hada yastalzimu an yakuna al-imdad al-madhkur fi wa hada wannan shi ya lazumta wato ya kasance dauki da agaji da aka ce zai faru al-madhkur wanda aka ambata fi a cikin yakin Uhud domin nan ne aka gaya wa sahabbai wa ya'tukum min fawrihim hada to anan ne sai Allah ya ce yumjidukum rabbukum bi khamsati alafi min al-mala'ikati musawwimin wala yasihu qawluhu da aka maganarsa ba za ta inganta ba innal imdada cewa wannan ɗauki da aka ce bi hadal adadi da wannan adadi na mala'iku dubu biyar kana yauma badar wai ya faru ne ranar badar wannan ba magana ba ce sahihiya kuna kokarin kuna fahimtar bambantawa da yake so ya mana mun ayoyi sun yi magana an yi maganar yaƙoƙin a cikin waɗannan surori guda biyu an yi a cikin suratul ali imran an yi a cikin suratul anfal kuma a ko'ina za a ga an ɗan ratso da maganar wani ɓangare to shi ne sai malam yake so ya bambanta maka cewa maganar ali imran ayoyin suna magana ne akan yakin uhud in ka ji maganar badar ɗan ratso da ita aka yi dan a cina wa sahabbai irin ne da Allah ta'ala yi musu an gane wal itiyanu min fawrihim yawma uhud wal itiyanu cewa da aka yi kafirai za su afko musu min fawrihim da gaggawa يوم أهود وأن يفعلون الآن يد أهود ولما أزمت قريش على الخروج مكوما سكين كرافين تينا يا إن قريشا سكا ينكي قدري لنير فتوة ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب sai suka tuna yakin da ke tsakaninsu da kabilar bani kinana fatabadda lahum iblisu to anan ne fa iblisu ya bayyana gare su wato shedan ya bayyana a gare su fi surati suraqat ibn malik sai ya bayyana a irin sufar suraqat ibn malik na fata an gane وقال a nan ne shekan da ya bayyana a surar suraka sai ce da su la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum la ghaliba lakum al-yawma minan nas babu wata galaba da nasara da mutane za su samu a yau game da ku wa inni jarul lakum ni ma makwabcin ku ne ina tare da ku an bayyana ko suratul anfal aya ta 48 an ta'atiyakum kinanatu bi shay'in takrahunahu kar ku ji tsoron cewa banu kinana za su iya zo muku da wani abu da ba ku so ma'ana babu wani abu da banu kinana za su iya muku da ku banta da cewa tsakanin ku da su da ma akwai yaki kuna tunanin kamar za su lallasa ku a wannan yakin kar ku damu babu wanda zai iya yin galaba da nasara cikin mutane akan ku a yau domin wa inni jarun lakum ni makocin ku ne ina tare da ku a cikin wannan yaki an jatiya kun kar ku damu cewa kinana banu kinana za su zo muku bi shay'in da wani abu takarahuna wanda zai zama muku damuwa ko matsala falamma ta'ibu lil qital aka fara yaki yayin da suka fara gajiya suka gaji tikis da yaki wa ra'a aduwullahi jundallahi qad nazalat min as-sama' wannan makiyin Allah Iblis ya ga rundunar Allah ta mala'iku ta fara jira daga sama farra sai ya arci wa nakasa ala aqibaihi ya tsere a guje fa qalu ah sai suka ga ya arce a guje sai suka ce ila aina ya suraka suraka kuma ina zuwa alam takun qulta innaka jarun lana amma kai mana alƙawari ba ka ce a yau kana tare da mu kai makwabcin mu ne ba inda zaka fa qala sai ce wa waye inni ara ma la tarau inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab yace inni ara ma la tarawna ni da kuke kallo inna ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani ni na san abin da na gani wa in inni akhafu Allah kuma ni ina tsoron Allah ba wai tsoron Allah irin na rashin saba masa ba shi ake nufi ba ina tsoron kada Allah ya zama shine ya halakar da ni a yau wallahu shadidu da iqab domin Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne anfal aya ta 48 wa sadaqa bi fi qawli kuma yayi gaskiya a fadin sa da yace inni ara ma la tarawun domin ya ga malaiku suna sauka wa kazaba amma fa ƙarya yake yi fi kauli cikin fadin sa inni akhafullah kar ka dauka tsoron Allah da yace yana yi tsoron Allah irin na masu takawa ne wa qila an ce khafa an ya halika ma'ahum wa huwa azharu an ce ya ji tsoron kada shi ma ya halaka tare da wa'inda za a halakar a wannan ranar kuma wannan fassara ita ta fi bayyana ita ta fi fitowa sarari game da ma'anar aya ولما راى المنافقون ومن في قلبه مرض قله حزب الله ta can bangaren musulmi su kuma yayin da munafukan da suke cikin musulmai wa man fi qalbihi maradun da duk wanda akwai rashin lafiya ta tsoro a cikin zuciyarsa yayin da waɗannan bangarori suka ga qillata hizbillah karancin rundunar Allah domin sahabban nan su ɗari uku ne da goma sha wani a yakin badar ku an ce kafirai sun kai su dubu kuma kaji mun ji cewa a yakin badar dududu da wakan guda nawa ne guda biyu raƙuma ne guda saba da aka hatta ababen hawan da za a hau a kai hari da su a dawo ba su da yawa sannan adadin musulmin su ma ba su da yawa to anan ne munafukai zuciyarsu ta fara karaya da duk wanda suke akwai larura a cikin zuciyarsu sai suka ji tsoro saboda suna ganin rundunar Allah sahabbai kenan musulmi ba su da yawa wa kafarata a'da'ihi da kuma yawan makiya Allah zannu su a tsammanin su sai suka zaci annan galaba ta bil kafara ana yin galaba ne saboda yawa sun manta cewa wa man nasu illa min indillahi al-azizul hakim sun manta da kan min fi'atin qalilatin ghalaban fi'atan kathiratan bi idnillah da ka su zakan su suke tsammanin ana samun nasara da galaba ne a gurin yaki bil kasara da yawa fa qalu zalika sai suka ce garra haula idinu suna ga ya sahabbai kenan garra haula idinu wa'annan addinin su ne ya rufe su gani suke kamar za su iya amfan aya ta arba'in da tara fa akbara subhana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin annan nasara bil mutawakkili alai bil tawakkuli alai sai Allah ya bada labarin cewa nasara ana samun ta ne da tawakkali da dogara da shi la bil kasrati wala bil adad ba yawa bane ba yawan adadi bane wa annahu azizun kuma Allah ya bada labari ya sanar cewa shi mabuwayi ne la yughlabu babu mai iya yin galaba a kansa hakimun kuma shi Allah mai hikima ne yansurul mustahiqqa yana taimakon wanda ya cancanci a taimake shi wa in kana da'ifan ko da bashi da karfi wannan shine gwaninta shine hikimar ta Allah ba wai ina karfi yake ba ina inda ake cancanta a taimaka nan Allah yake taimakawa ko da bangaren anan rauni yake wa faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sha'ri badrin wal asra fi shawwal da aka aka yakin badar aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sha'anin da ya shafi yakin badar da fursunonin da aka kama a yakin badar fi shawwal cikin watan shawwal cikin watan shawwal tun da dama an yi mun ji cewa cikin ramadana aka yi cikin aka yi bada cikin watan ramadana aka yi bada da aka karkare duk wasu bayanai da maganar fursunonin yaki da an gama ta ne cikin shawwal ثم نهض صلوات الله عليه بنفسه sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa ba'da farajihi bi sab'ati ayyam bayan gama yakin badar da kwana bakwai ila gazu ila gazu bani sulaimin ba zama ce tsakanin yakin badar bai wuce kwana bakwai ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sake tafiya yakin da ake kira gazu bani sulaimin yakar wata kabila da ake kira bani sulaimin فبلغ ما أن يقال له القدر manzo Allah ya isa wajen wani kududdufi ko tafki ko wani ruwa yuqalu lahu ko kudar ko kidir shi da ake kira karkaratul kidir ko kadir fa qama alayhi salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan guri tsawon kwana uku su kuma lokacin duk gaba ɗaya sun gudu sun man sarafa tunda sun gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya dawo walamma raja'a hallal mushrikina ila makka yayin da ya dawo musulmi su kuma hallal mushrikina mushrikai sun tarwatse ila makka sun gudu zuwa garin makka to a daidai wannan lokaci ne nazara abu sufyan abu sufyan wanda wannan shine sarkin makka a wannan lokaci sai yayi alwashi yayi alƙawarin Allah ya massa ra'asahu ma'un hatta ya ga zuwa rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanka ma ya daina yi ballanta na shafa bai har sai ya tabbatar ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'adin da aka yi musu a yakin badar sai sun rama sai sun ɗaukar ka da haka hatta ya zuba ruwa a kansa da niyyar wanka yake ya daina alkawari ya ci alwashin cewa Allah ya massa ra'asahu ma'un yace kansa ba zai sake taba ruwa ba ma'ana ba zai sake yin wanka ba hatta ya ga zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fi mi'ati rakibi da aka Abu Sufyana ya fita da mahaya 200 hatta balaga tarfal madina har sai da ya isa gefen garin Madina wa bata lailatan ya kwana a wani dare inda Sallam bin Mishkam ya kwana a wajen سلام ابن مشكم سلام بتشديد اللام سلام ابن مشكم وانا انشي سيد من سادات بني النظير shugabani daga cikin shugabannin yahudawan banin nabiyar da haka da abu sufyan ya je sai ya sauka a wajensa ya kwana a wajensa fasaqahu khamra shi kwa sallam bin mishkam ya dirka masa giya ma'ana ya shayar da shi giya wa badala lahu khabarin na ya kuma koye masa labarin mutane yanda labari ya koye masa labarin da yake so ya ji falamma asbaha da gari ya waye abu sufyan qata'a aswaran min an-nakhal sai ya aika wasu cikin yaransa sai suka je suka danyi ta'adi haka suka yayyanke wasu shingaye shine aswa shingaye minan nakali na dabinai wa qatala rajulun min al-ansari wa halifan lahu anan ne Abu Sufyan ya kashe wani mutum cikin al-ansar mutanen Madina an ce shine Ma'bad ibn Amr Ma'bad ibn Amr shine wanda ya kashe wa halifan lahu da wani abokinsa suna cikin gonarsu aka wannan tsotsayin ya hada da su fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi talabihi manzo Allah sai ji labarin fa ga Abu Sufyan ya zo har kusa da garin Madina har jikin Madina ga abin da ke faruwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi talabihi wajen neman Abu Sufyan fa fatahu amma ya tsere da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai riske shi ba to amma an bi su to kayayyakin da suke dauke da shi na guzurinsu na tafiya sai suka ga abin zai musu nauyi za a iya cin musu da haka waɗa rahal kuffaru sawiƙan kafiran kafirai sun zubar da garin alkama mai tarin yawa ya takaffafu na bihi don su rage nauyi da shi saboda mun ba su sassaki wa'annan kayayyakin ba to akwai yiwuwar za a iya cin musu da haka suna ganin wannan kayayyakin za su hana su sauri da aka suka dinga zubar da waɗannan wannan garin ya takaffafu na bihi don su rage wa kansu nauyi da shi shi yasa ake kiran yakin gazwatu wato zatu tawiq ana kiran yakin yakin tawiq saboda wannan garin da suka yi zubarwa fa aqaba almuslimuna musulmi suka yi ta dauka fa summiyat gazwatu sawiq shi yasa aka kira wannan yakin da gazwatu sawiq yakin as-sawiq an gane ko wannan yakin an yi shi ne cikin watan Dhulhijja shekara ta biyu daga hijira thumma gaza najdan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaƙar ƙasar yankin Najd yuridu Gatsfan anan kuma yana nufin ya yaƙi wata kabila ta Gatsfan فأقام هناك سفرا كله da aka manzo Allah ya zauna a can tsawon watan safar gabashi ɗayansa gaba ɗaya watan safar sai da ya ƙare annabi yana can min sanata saniya duk da a shekara ta biyu daga hijira sun man sarrafa sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo walam yal walam yalka harban bai hadu da yaki ba ma'ana ba a yaki fa qama fil madinati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake zama a madina rabi'al awwal cikin watan rabi'ul awwal thumma kharaja ya tashi fita yuridu quraish yana nufin zuwa wajen quraishawa fa balaga najran sai ya isa najran ma'adinan bil hijaz wanda wannan najran din shine kaman ma'adanai inda ma'adanan yankin hijaz yake falam yalka harban nan ma dai bai samu damar haduwa bai hadu da yaki ba shi ba wannan fitar fa qama hunaka annabi ya tsaya zauna a can rabi'al akhar tsawon watan rabi'ul akhar wa jumadal ula da jumadal ula kuma sarafa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma dawowa thumma gaza bani quraiza sannan manzo Allah ya yaki yahuda bani quraiza thumma qutila akwai kainuka ko thumma gaza bani kainuka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki wato yahuda bani kainuka ثم قتل كو قتل كعب بن الأشرف أنن يكما أهكشي كعب بن الأشرف وعذن في قتل من وجد من اليهود كما أنن النبي يبعد إذن أكشي دوان دا أكسابو شكين يهودا لنقضيهم العهد سبيل سابع القولي دا سكا دا أكي دا سكي ومحاربتهم الله ورسوله دا كما تمرا دا سكي وجن يكر الله دا منزلسا فصلون bi gazwati uhud alan ke cewa fasalin da zai mana magana game da yakin uhud kar ku manta littafin muqtasar shi yasa in ya tashi maimakon ya dauko kowace gaba dalla dalla dalla sai ya ba mu sakon a dunkule dan littafin babban littafi ne mai mujalladai da yawa amma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya tsuke shi cikin mujalladi daya na fata gane dan wannan zai haska maka abin da wancan ya kusa yakin uhud walamma qatala Allah ashraf quraish bi badr a lokacin da Allah madaukakin sarki ya kashe manya manyan quraishawa a badar wa ra'sun fihim abu sufyan shugaban su shine abu sufyan jama'al jumu'a to shi kuma sai ya tara gangami wa aqbala bihim ila al-madina sai ya fuskanto garin madina da wannan tarin sojoji da ya tara fa nazala qariban min uhud sai ya sauka dabda dutsen uhud wa kana waqa'atu uhud al-mashhur yakin uhud yaki ne wanda yake mashahuri yakin badar ya shahara wa ta'arada ash-shababa yawma idin a wannan ranar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka bujuro aka dinga fito masa da mataka samari yawma idin farajja man istasgharahu an alkitab duk wanda manzon Allah ya ga yayi kankantar a fita yaki da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya koma da haka wannan ranar an ce akwai sahabbai lokacin suna yara sun kai kamar wajen mutum goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya mai da su yace su koma منهم ابن عمر تكسكن سو اكو عبد الله بن عمر وأسامة وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت وعرابة بن عوف ابن قيزي wanda an ce babansa yana daga cikin manya-manyan munafukai shine wanda aka ce yana cikin yana cikin wayanda suka ce inna buyutana aura babansa babansa munafiki ne cikin manya-manyan munafikai amma kuma shi musulmi ne yana cikin sahabbai to lokacin shi ma yana matashi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan dukkanin su da su yi kankantar fita yaki su koma wa ajaza man ra'ahu mudiqan amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ya halatta dukkan matashin da ake ganin zai iya an ce a fita da shi minhum daga cikin wayanda ana ganin za su iya yaki a wannan lokacin akwai samuratu bin jundub wa rafi ibn khadij da rafi dan khadij wa lahuma 15 sana lokacin suna da shekara 15 biyar فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة wasu malaman sun ce duk wanda aka halatta masa zuwa wannan yaki a wannan shekara an halatta masa ne saboda ya kai shekara goma sha biyar waradda man radda ma waradda man raddahu manzo Allah ya mayar da duk wanda kaga an mayar a wannan yaki ne sigarihi an sinnil bulugh saboda yayi kankanta bai kai shekarun balaga ina fata an gane bai kai sunnul bulugh ba wa qala ta'ifa wasu malaman kuma suka ce ajaza li taqati duk wanda kaga an bashi ya tafi an ba su dama ne saboda an ga za su iya wala tafira lil bulugh wa adamihi fi zalika anan ba a yi la'akari da balaga ko rashin balaga ba balaga ko rashin balaga ba ta da tasiri a wannan muhallin an kalli waye zai iya an ce a tafi da shi waye ba zai iya ban ce koma gida qalu wa fi ba'd al-faz hadith ibn umar suka ce a wasu lafuzza cikin lafuzzan abdullahi dan umar falamma ra'ani muqiqan ajazan abdullahi dan umar yake cewa yayin da annabi ya ga ni zan iya ajazani sai ya halatta mu yace zan iya zuwa wannan imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin ash-shahadat hadisi na 2664 haka a cikin almagazi hadisi na dubu hudu da casa'in da bakwai imam muslim a cikin al'imara hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da takwas hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ثم ذكر قصة الأسيرم تعنني يا أمبش قصة أسيرم الأسيرم شين أمر بن ثابت الأوسي أمر ibn sabit al-ausi an ce shine mutumin da yana musulunta ya shiga yaki kuma aka kashe shi manzon Allah ya ce ga wanda zai shiga aljanna bai aiki ba idan Allah ya ga da ikhlasi ya shiga musulunci da gaske shi bai taba sallah yana musulunta kawai ya danna cikin yaki ana yana shiga kuma yayin shahada ita rayuwar sa'a ce ba a tafi sammako ta ba ta gane wani sai doka sambo ko kai sai ka ji a makara sai ka samu shi kuma ya ci hamma al'amarin daga Allah ne ta ba ta gane da haka al-usairam yana daga cikin wanda ya samu wannan bonus din yana musulunta ya shiga yaki yana shiga yaki yayin shahada yana yin shahada kuma manzo Allah ya tabbatar masa da aljanna wa kalamu abi sufyan ala al-jabal kuma duk a cikin wannan kissa da ta Uhud kenan akwai magana da Abu Sufyan yayi lokacin yana kan dutse wahiya ma rawa al-Bukhari fi sahih ita ce magana da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafin sa al-Bara ibn Azib daga al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu ma qala yake cewa ashrafa Abu Sufyan Abu Sufyan ya kaga kai قال تيجي أفي القوم محمد باين أن يكسن جلا كو أن ككش مسلمي دي يوم داك أبون ساتو ذاتي داك تيجي أفي القوم محمد أشيوين نمدنا أكوي محمد فقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه كفو الشمس كوان لي أمسى مصر قال أفي القوم بن أبي قهافة ya ce wai abubakar ɗan gidan abi kuhafa yana cikin mutanen nan kuwa faƙal nan ma manzo Allah ce la ku jibu kar ku amsa masa kar ku bashi amsa faƙal afil qaum afil qaum ibn khattab ibn al-khattab manzo Allah dan mai ce wato Abu Sufyan ya ce akwai dan khattab Umar kenan a cikin wannan mutanen faƙal la ku jibu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku ba shi amsa fa qala to anan ne tunda ya kira wa'annan jigajigai ko manya guda uku ya ji babu ba amsa masa ba sai ce inna haula'i qad qutilu sai duk wayannan da kuka ji na ambata duk sun mutu duk an kashe su falau kanu ahya domin da suna da rai la ajabu da sun amsa falan yamlik umar nafsahu to anan ne sayyidina umar ya kasa mallakar zuciyarsa fa qala sai ce kazzabta ya abu wallah ce makiyin Allah ƙarya kake innal ladina zakartahum ahya duk wayannan da ka ambace su suna raye suna nan da ransu wa qad abqa Allah ta'ala laka ma yukhzika Allah zai ci gaba da wanzar maka abin da zai kunyata ka wa yasu aka kuma ya bata maka ba dai wayannan ne kake so ba ka san ka ji su ba addini ne ba ka so ka ji to Allah zai dawwamar da bakin cikin ka abin da ba ka so qala abu sufyan abu sufyan sai ya ce a'alu hubal ya ce hubal ka ɗaukaka a'alu hubal hubal to wani gunki ne daga cikin gumakan da ke cikin ɗakin ka'aba ya ce ya kai hubal ka ɗaukaka a ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam an shigo janibin tauhidi ke a janibin tauhidi ba a hanka kaga can ya ce a cikin mutanen na akwai wani nabi ya ce ku yi banza rabu da shi akwai wani da aka yi masa shiru amma yana zuwa yana cewa ai gunkin huban shine madaukake a nan ne annabi ce ajibu wa fa ku shiru ku bashi amsa ku bashi amsa qalu suka ce ma na qulu me za mu ce qala qulu allahu a'la wa ajal ku ce allah a'la shine mafi daukaka wa ajal shine mafi girma abin sai bata wa abu sufyan قال أبو سفيان أبو سفيان سيتي لنا الأذى ولا أذى لكم شرميتي مو ممكن الأذى باكو الأذى فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جانب التوحيد يتي أجيبوه باكو باش أمسا قالوا ما نقول سكتي تو ميزامو يا باكين الله قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم ya ce ku ce Allah shi ne maulanmu ku ko ba ku da maula Allah shi ne majibincinmu shi ne mai taimakonmu ku kan ba ku da majibinci tun da uzza kuka riƙe ba ku da mataimaki tun da kun riƙe uzza uzza ba zai iya taimakonku ba uzza ba zai iya jibintar sha'aninku ba mu kan mun yi imani da wanda zai taimake mu zai jibinci al'amarinmu da aka ku rike uzza mu kan mun rike Allah Allahu maulana wala maulana ku qala abu sufyan abu sufyan sai ce yawmun yawmun bi yawmi badr mun rama an yi duro wannan ranar ita ce ramuwar yakin ranar badar wal harbu sijar ai dama yaƙi juyi juyi ne yau gare ka gobe a kanka shine wal harbu sijar ai yaƙi dama haka yake yau kai nasara gobe ai nasara a kanka ba ajabahu umar sai umar ya bashi amsa ya ba daidai bane wannan ba daidai yake da badar ba la sawa'an ba daidai bane ka ce wannan shine daidai da badar ma'ana mun kashe muku da adadi mai yawa a badar kun kashe mana adadi mai yawa a hudu kuna nufin an yi daidai wa daidai ce ba daidai wa daidai ba ne katalana fil janna wa katalakum fil nar duk wanda aka kashe mana suna aljanna duk wanda aka kashe muku suna wuta to idan aka zama daidai mun tafi aljanna kun tafi wuta ku ce an yi daidai har ba magana duro ana na fata an gane ثم قال أبو سفيان sannan abu sufiyana ya ce wata ta ji nuna musulatan za ku ga wulakancin da aka yi wa gawawaki an yi wa gawawaki musula musula shi ne a datse hanci a fasa ciki a fito da kayan ciki a yanke kunne irin waɗannan a yi wa gawa kasa-kasa yadda ko ɗan uwanta ba lalle ya gane ta to a wannan yakin an yi irin wannan cin mutuncin ga sahabban da aka kashe domin sai ya sai na hamza abin da ya faru ce da aka sai abu sufiyan yake so ya barrantar da kansa domin dokar yaki a ko ina da ɗaya ce dokar yaƙi ana kiyaye ta ko da waɗanda ba musulmi bane suna kiyaye dokar yaƙi da aka sai abu sufyan yake cewa wasa tajiduna daga baya za ku ga an yi musula ga gawawacin ku lam amur biha ban yi umarni da ayi wa kowace gawa musula ba amma dan ka san a lokacin tunda bai musulunta ba irin kiyayya da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai ce ni ban ce ai musula ba walam ta suquni amma ba ta bata min rai da aka yin rai na bai bace ni ban ce ai ba amma yin da aka yi bai bata min rai to wannan addun kula shine abin da ya faru a yakin a yakin Uhud wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi a cikin al-jihad wa siyar hadithi na dubu uku da talatin da tara haka a cikin almazazi hadithi na dubu hudu da arba'in da uku imam ahmad shi ma ya rubuci wannan hadithi a mujalladinsa na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da uku hadithin albara ibn azib radiyallahu anhu tsara minti na minti shida to kan mu fara mu kwana a daji ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah sai bayan sallar isha inda kuma karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya Allah ga Ramadan ya taho Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon shigar sa cikin nasara Allah madaukakin sarki dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka sada mu da shi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon raya kwanakin sa da dararen sa da ibada amin duk da muka yi na ibada ya Allah ka tausaya mana ka karfa mana Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suka rasu cikin iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da ƴan uwanmu maza da mata Allah ya gafarta musu ko kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi